الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله وصحابته ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana sanda shan ruwa kuma gashi za mu ci gaba da wannan karatu a yau juma'a sha hudu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya annabi isa alaihi salatu wassalam muna cikin suratul zukur fi ko to mu ci gaba insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون
to wannan jumlar ba za ta fito kai tsaye ba sai an dan karanto baya kaɗan kar mu manta karatunmu mun tsaya akan inda Allah yake cewa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadun Allah yake gaya wa manzon Allah cewa yanda kake nan kai wannan kira baya ma haka akai duk wanda aka aiko aka aiko annabin Allah to sai manyan gari mani'imtan gari sai sun bijire abinda suke cewa mu ma haka muka samu iyayenmu mu mun samu iyayenmu lallai akan wannan gurbi suke akan wannan godabe suke akan wannan hanya suke saboda haka mu ma muna koyi da su ne to wannan kala waye faɗi wannan kala ɗin a wannan nafsu abinda muke karantawa manzon Allah ne amma kala ɗin dukkan annabawan da aka aiko sun faɗi irin wannan kala ɗin annabawa wanda Allah ya aiko manzanni in suka isar da saƙo sukan faɗi abin da za mu karanta nan gaba to amma wannan ana magana ƙala annabi muhammadu ne sallallahu alaihi sallama shi ne sai yake cewa yake ce musu a walau ji'itukum shin yanzu ko da na zo muku bi ahada mimma wajattum alaihi aba'akum da mafi shiriya abinda iyayenku kuka samu suna yi din qalu sai su ce inna bima ursultum bihi kafirun ai mu kawai abinda aka aiko ku da shi mun kafirce masa ku ji siga ta qur'ani jama'a manzon Allah ne ya faɗi wannan ƙala ya ce sai ce musu da suka ce mu ba abinda muka samu iyayenmu suna yi shi muke kai a gurbi to sai aka zo da wani alifar istifham na wato iya kira kuma ku ji kalmar bi ahada shin in kuka ji ahada daga hadayu ne shirya shi idan na zo muku da mafi shiriyar da abin da kuka samu uyayenku suna yi to kaga wannan shine malamai suke kira wato wato attanazzo litaswiya ka sako ƙasa domin ku daidaita da wanda kake kira zuwa gare su in baka iya kira ba sai a bada kai kaga bai ce musu shin wannan abin da iyayenku suke yi dinnan iyaye da kakanni banna ne kuskure ne kaza kaza ba haka ya faɗa ba sai ce a walau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum ko da na zo muku da mafi shiriya ya shin wannan yana nuna abinda suke yi din kafircin shiriya ne a'a iya kira ne kawai idan kana kiran mutane akan abin da suka saba iyaye da kakanni ba za ka zo lokaci guda ka rusa su ba sai ka bi a hankali to shi yasa kuma alqur'anin sai ya karasa qalu inna bima ursiltum bihi sai su ce mu abin da aka aiko ku da shi ba su ce qalu inna bima ursilta bihi ba shi yasa waccan qala din ta zama ba shi kadai bane annabawa da manzanni duk qala din sun faɗe ta siga ƙur'ani kenan siyaƙin ayar zai nuna maka wannan al'ada ce ta kafirai kuma al'ada ce ta manzanni su kira zuwa ga tafarkin Allah idan kafirai sai su ce mu fa wannan iyaye da kakanni muka gaji wannan abu saboda haka ba wanda zai tada mu daga abin da muke su ko manzanni sai su ce to idan muka zo muku da mafi shirya abin da iyayen naku suka zo da shi duk da haka ma za ku doge za ku doge akan abin da kuke akai din shi yasa Allah ce bima ursultum bihi kafirun haka suke faɗa mu abin da kawai abin da aka aiko ku da shi sai malam ne yake cewa anta wa man qablaka da kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wanda suka rigaye ka da kace akwai annabawa da aka aiko dukan ku gaba ɗaya da kai da su mu mun kafirce musu to shi yasa eh, eh, na'am ci gaba Allah sai ya ce fanta kamna minhum wato sai muka ainihin wato mai da martani na azaba zuwa gare su shine intikam daga cikin sunayen Allah akwai almuntaki mai mai ɗaukar fansa retaliation in ji turawar ɗaukar fansa kenan a yi maka ka yi abu a maida maka abin da ka yi fantakam na min hom saboda haka sai muka ɗauki fansa da azaba a kansu saboda an aiko sako sun ki ɗauka kuma an halice su ne don su karɓi sakon aiko kai ne yanzu aka saka abu ubangidanka ya saka ai abu ba ma uba ba ubangida kawai a ce ya saka abu kaki ai ubangida zai fusata to amma shi fusata Allah ba wai a cikin fushi bane zai yi fushi ya ce bari a azabtar da su a'a Allah baya yin fishi in ka ji ma da Allah ka ji an ce yayi fishi to to azaba ake nufi ba fishin dan adam ba to shi sannan Allah ce ban taqam na minhum sai muka ainihin azabtar da su fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin sai ka duba ka karshen kafirai ya ya zama shine al'adar larabawa inda ake so aka saukar da wannan ayar ɓangarori da yawa akwai hanyoyi na ƙasa ma a yanzu hanya mafi kusa ita ce hanyar zuwa yaman in ka shiga a yaman za ka shiga a mota za ka je yaman mota ce sosai kwalta za ka hau ka je yaman in ka shiga yaman hassan a'a kissa annabi wato baiwa allah nan bilkisu da annabi suleiman hassan a'a za ka je in ka danna kai kai kai ainihin wato ka nufi gabas yamma maso kudu kai za ka je siriya duk irin tarihin nan na annabawa za ka ga daga bai wuce iraki siriya falastinu da yaman duk kusan a wannan guraren za ku ji wannan kisoshin suke faruwa to shine sai Allah yake ce musu su mutanen makka a kashin farko kenan fanzur kaifa kana akibatul mukaddibin ku je ku duba ku ga karshen makaryata yayi kare su da suka karyata din sun karyata annabi nuhu sun karanta annabi hudu annabi hudu kusa kusa ma sun karanta annabi salihu su annabi shu'aibu duk sun karyata su aka zo kan har aka taho dai gaba ɗaya annabawan da ake ta yawan faɗa ɗin duk sun karyata kuma a kusa da ku suke fanzur shine wani malamin mu yake cewa idan muna lacca lokacin muna karatun NCE wani shehin malami ne yanzu nan da rasa Allah kara mai lafiya sai yake ce mana wato ku rika tafiya ban ƙasa ku rika kallon ƙarshen maƙaryata an tashiru fil ardi tanzuru kaifa kana ajabatul mukaddibin ku daidaita a ban ƙasa yana nuna mana cewa in yana ba mu labari in muna lacca da shi sai ka je na ba da labarurka a cikin birnin Kano wuraren da samari ne suke zuwa a wancan lokaci ana bishasha amma sai rika baka labarin sai mutum bai malam to kai aka yi ci ai yadda ake yi wani lokaci sai mu shiga burtu sai mu je mu ga me ake yi domin ma'adar domin ba za ka zo kai wa mutane wa'azi ka ce ana abu kaza ba kai kuma ba ba lalle baka gano ba sai mu ce to malam a rika sa wani yana ganowa mana sai ce ai in na sa wani ya gano ba lalle ya gaya min gaskiya ba saboda haka sai malam yake cewa shiga burtu suke yi sai su je guraren club club da ake abin da suna lekawa suna ga me ake yi to irin wannan sunan maganar da ake ku je wajen harkar ku ta zuwa kasuwanci kuna zuwa kasuwanci ba ni gishiri ba kaman da da mutanen maka suke yi kuna yin wannan to ku je ku ga ƙarshen makaryata mana tam
وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون Allah ta'ala sai ce wa iz qala ibrahimu liqaumihi la wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi ya rasulullah ana da yawan karanta maka kissa annabi ibrahim shine ana kiransa ra'isul hunafa khalilullah rahman khalilullah wato duk wani addini wanda yake tsayawa kan daidai addinin musulunci annabi ibrahim shine shugaba shine Allah ta'ala yake cewa manzon Allah wa auhayna ilayka an tabi millata ibrahima hanifa ya rasulullah mun maka wahayi kai kanka cewa ka bi addinin annabi ibrahim hanifan wanda yake daidaita akan inda ake so a bi shine hanifa to sai Allah yake cewa lokaci ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa babansa wa qaumihi da mutanansa innani bara'un mimma ta'budun ni fa kubutacce ne na kubuta daga abin da kuke bautawa wasu suna bautawa gumaka wasu suna bautawa namarudu ko namaruzu dan kan'ana bautar da mutana ne annabi ibrahim suke yi kenan yake mutana annabi ibrahim suke yi kenan to malam nan sai yake cewa taqaddama al-khilaf jimalan sawi mu duba sawi yace taqaddama al-khilaf fi kaunihi abahu haqiqatan aw ummihi saɓani ya tabbata ya gabata cewa baban nan na annabi ibrahim babansa ne na haƙiƙa ko ko amminsa ne babbansa ne ya ce wa taujihu kullu min alƙaulari mufassalan kowane ra'ayi an yi bayani ƙarara kowane da dalilansu wanda suke da dalilin cewa annabi ibrahim wannan babansa ne sun rike dalilinsu amma jamhurin malamai na tafsiri sun tafi akan wannan fa ba babansa mahaifi ba ne in babansa mahaifi ne shi yasa can wai qala ibrahim labihi azara atattakhizu asnaman alaha inni inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin to wannan Allah can a waccan aya sai kira sunansa ma abihi azara azara ai ba shi ba shi bane baban annabi ibrahim jama'a so da ka babbansa ne jamhurin mufassirun sun tafi akan babbansa ne baban ba babansa bane aqidar dan adam aqidar dukkan al'adu na mutane zaka ga ba sa kiran baba da baba babanka sai dai a ce mahaifi inda ya ce liwalidihi to ba wata magana kawai wasu kala ibrahim liwalidihi wa qaumihi in ya faɗi haka babu wani babu wani tawili mahaifinsa ake magana to amma tun da ce babansa a hausa da fulatanci da yarobanci ma da na taba tambaya wani aboki na bai rabe ya ce mu ma haka muke har yi min wani yare wanda ban rike ba suke ci baba baba in dai kanan uba ne ko wan uba misali ɗa an haifi ɗa ɗan nan baban ɗan nan yana da wa ko na da kane idan uban zai aiki ɗan wajen yayansa ko kanansa sai ce je ka wajen babanka ko ga ɗanka nan na aiko maka ba haka muke ba ko haka muke yi al'adar ko ina ce duniya ne je ka wajen babanka ga ɗanka nan ya yi kaza ko ɗanka yana kaza kaza to balle larabci jama'a kuma wannan maganar ai an sha yana ta saboda baban annabi ibrahim ba shine azara ba wannan ana nufin babansa wanda yake tare da shi ai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san mahaifinsa ba ma tun yana ciki mahaifinsa ya rasu amma da ya taso ya rike shi Abdul Muttalib da Abi Talib Abdul Muttalib da Abi Talib shine ma suke kiransa yatima Abi Talib ko inda za a kira baban sai a ce shi ma babansa mahaifin sayyidina Ali shi ya rike shi daga baya to saboda haka kun ga wannan magana cewa da ya ce li'abihi wa qaumihi ya ce babansa da mutanensa sai ce innani bara'un mimma ta'budun ni fa kubutacce ne sai aka kawo shi da masdari ku ji kalmai ba bari'un ba malam nan ma yayi bayani ba bari'un Allah ya ce ba sai ce bara'un sai nan yake cewa al'amma in kuka duba sawi dukkanin malaman kira'a shine al'amma abinda malam sawi yake nufi al'amma ala fatahil ba'i warra dukkan malaman kira'a sun tafi akan zakai wa wannan baɗin da raɗin fataha ne bara bara ba za ka ce bira ko bura'un ba daidai akwai masu kira'a wanda suke kalilan ne kalilan da suna kira bura'u bura kamar da zuwa wani gurin suna kira bura sai dai ba su da karfi amma dukkan malaman wato kira'a sun tafi akan al'amma cewa wannan baɗin dara ɗin fataha ake musu sai ce ba da alifin bayan wannan fataha ɗin ba da ra kuma akwai alif shine bara sai ce fa hamza shine wannan alhamza bara'un din sai ce masdarun wannan masdari ne me ma'anar masdari gindin abu kenan idan aka ce bari'un ala wazn fa'ilun kamar an rage abun ma shi yasa aka kawo shi gundarin sa bara'un ni fa gaba daya duk girman kubuta na kubuta in ya ce bari'un kila shi kadai kenan ko yana nufin bari'un huwa wa qaumihi bari'un huwa wa ahlihi bari'un huwa wa ahibaihi da shi da masoyansa da iyalansa da dukkan kowa da kowa sun kubuta shine ai shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dama yana da matsayi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ummatan ummatan ne kawai Allah yakan kiransa umma umma gaba daya shi yasa gaba ɗaya nan sai ce inna ni bara'un mimma ta'budun ni na kubuta daga abin da kuke bautawa kuna bautar da maruz wasun ku wasun ku suna bautar gumaka to ni kubutacce ne akan wannan na'am illa allazi fatarani fa innahu sayahdin
to sai yace to na kubuta daga abin da kuke bautawa illallazi fatarani sai dai wanda ya halicce ni wanda ya kage ni shi kadai ne nake bautawa ba na bautawa kowa sai shi fa innahu sayadin kuma shine lalle zai shiryar da ni to tambaya anan annabawan Allah ai ko ba annabi ba ma manzo Allah yana cewa إن المولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كل مولود dukkan abin haihuwa musamman ɗan adam ana haihuwa shi ne akan ɗabi'a ta musulunci ko ina ka ji an ta haifi ɗa inya inya ko a amerika ne ko a germany ne ko a buntusu ne ta da can ba ta yanzu ba buntusu yanzu ai duk musulmi ne ko aksari na kawo ku kusa inda za mu ganewa inda aka haifi ɗa to musulmi ne lokacin da yake wannan kukan musulmi ne har lokacin da yake rayansa kafin ya fara wayo musulmi ne to iyaye za su mai da shi ba ma guje maguzawa ne su mai da shi kirista yan kiristoci ne su mai da shi ba yahuda yan yahudawa ne su mai da shi abin da suke so in abin da suke so in musulmi ne dama ya zama musulmi dama sai ya tazarci to me yasa nan Allah ke cewa fa innahu sayhadi Allah zai shirye da ni to ba shiriya ta tauhidi ake magana ba ba shari'ar tauhidi ba shari'a ta shari'a duk annabin Allah ana aiko shi da waccan fitira din sannan kuma da fitrar tauhidi da annabin annabawan Allah da manzannin Allah dukkaninsu gabaki ɗaya kafin a aiko su musulmi ne kuma suna ibada sun san Allah suna bauta Allah ba sai an aiko su bane sannan suka san Allah a'a dukkan annaba balle annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam su suraka da yace sai hadi zai shiryar da ni nan gaba mana Allah zai kawo min shari'a wacce zan rika bi bayan tauhidi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dama ina da shi. Saraka in ka ji kalmar ka bi haka sai ka ce zai shiryar da ni, to sai mai tambaya ya tambaya ce, ah, to kenan ba da ba a shirye yake ba, shi ma ashe duk tafiyar ɗaya ne kenan, a'a, shi shiryayye ne dama, ai maganar da yake faɗa musu. In lallazi faɗara ne, lallai sai wanda ya halicce ni, ai shirya ta tabbata. a tun da ya riga ya faɗi wancan maganar shi kenan ma to amma in aka zo sayi hadin din to in ka tsaya ba kai abin nan ba to sai mutum ya rike tunani a zuciyarsa ya ce to to shi da kima da shi ma da sauransa ya kamata kuma mu sani addini hawa biyu ne tauhidi shari'a tauhidi shari'a akwai waɗanda za su rayu tauhidin kawai suka yi ba su yi shari'a ba amma suna aljanna yanzu maganar da muke misali a wannan al'umma akwai sahabbai a garin makka wanda kawai tauhidin suka yi irin su ali yasir wanda manzon Allah ya zo ya samu ana azabtar da su ya ce sabarin ali yasir wa mau'idukumul janna ku yi haƙuri mutanen ya ce alƙawalinku aljanna ne lokacin da yake faɗin wannan magana ba a saukar da sallah ba ta zama farilla ba azumi babu ba a saukar da shi ba aikin hajji ba a saukar da shi ba duk aikin da muke a lokacin ba ba a saukar da shi ba amma maganar da muke yi suna suna a barzahu suna aljanna suna ka tauhidi shine mabudi na shari'a wanda duk ya zauna kan tauhidi in dai saƙo bai zo masa ba to in ya mutu a wannan lokaci Allah ya karɓe shi ya mutu cikakken musulmi kuma ɗan aljanna in Allah ya yarda to shi yasa nan za ku ji irin wannan ayoyi suna magana sai ka ji an taho da magana kuma sai ka ji an yi wata magana wacce kamar abu bai cika ba kamar misali wannan da muke karantawa wato shari'a tana nufin wato misali shari'a malama yayi bayani a nan mu ci gaba وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون Allah sai yake cewa waje alaha annabi Ibrahim sai sanya wannan kalma ta tauhidi kalma ta shari'a Allah ta'ala a wani guri yana cewa wa sabiha Ibrahim bani wa yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun wannan kalmar ita ce tauhidi misali wannan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah a wajenmu kenan ko la ilaha illallah ibrahim rasulullah to ita ce kalmar da ake magana sai ya sanya wannan kalma ta tauhidi ya sanya ta kalimatan baqiya kalma ce wanzajjiya fi aqibihi a cikin zuri'arsa da dukkan wanda za su bi gurabinsa la'allahum yarji'un ko su sa dawo amma hum alaihi su dawo kan abin da suke a kai ila dini ibrahim abihim zuwa ga dini ibrahim na'am bal mattatu بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق na'am حتى جاءهم الحق ورسول مبين to wannan sai aka yi iltifati aka dawo kan wa'anda ake saukar da aya a kansu su ne mutanen makka da kuma mu gaba ɗaya al'umman manzan Allah al'umman ƙur'ani sai Allah yake gaya wa manzan Allah bal matta'atu ha'ula'i bari wa'annan na jiyar da su wani daɗi jin daɗi Allah da kansa yake faɗi ya jiyar da su daɗi mutanen makka da kewayen makka ana magana asalin magana kan hijaz mutanen hijaz in aka ce hijaz a yau ka ce makka da madina da su ɗa'ifa da ainihin ƙasashen nan na kewaye wanda ake cewa al-mamlakat al-arabiyya ta saudiya a yau da kewayen wuraren shine ake kira hijaz to Allah sai yake cewa na je da su daɗi wa aba'ahum da iyayensu ba yace wala mu'ajilun bil uquba ban gaggauta yi musu uquba ba hatta ja'ahumul haqq har sai da qur'ani ya zo musu wa rasulun mubin da wannan manzon Allah mai bayani manzon Allah akwai bayani yaji manzon Allah fa yake ga manzon Allah rasulun mubin Allah fa yake faɗi wa manzon Allah rasulun mubin manzon Allah mai bayani manzon Allah akwai bayani kalmat kalmatul fasl ai magana yanzu nan duk irin tambayar da za ka yi wa manzan Allah zai baka ansa an ce tambaya ɗaya ce manzan Allah ya daɗe bai ba da ansa ba amma a rayuwarsa ta makka da rayuwarsa ta madina dukkan tambaya kana kowane irin ba balaraban ƙauye ba in ma a ƙarƙashin dutse yake in ya zo garin madina ko garin makka yau manzan Allah tambaya to zai ba shi ansa daidai tambayarsa rasulun mubin kenan wannan tambayar ɗaya lokacin da Allah ya saukar da aya inna Allahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah ya saukar da wannan aya cikin suratul ahzabi na jin ayan nan take lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga manzon Allah ya ku mu'minai Allah fa da mala'ikun Allah suna yi wa annabi salati ya ku wa'anda suka imani ku yi salati gare shi ku taslimi sai cap babban magana ayar an ji ta wahayi ya bayyana lokacin da ayar ta sauka ba lokacin sallah ba ne an fita daga masallaci sai tsirarun sahabbai irin yan kullum suna gindin manzan Allah wasu sun tafi gona wasu sun tafi kasuwancin su sun tafi shago shago a farkokin su na rayuwa Allah ya saukar da ayar ai ana dawowa za a yi sallan magariba sai labari ya yaɗu garin Madina wannan aya fa ta sauka inna Allah ya malaikatu sallana nabi suka dinga tururuwa gidan manzon Allah suka dinga billahi suka aka cika gidan annabi kamar zai hudu ba ya rasulullah wannan aya da ta sauka ya zami ma salati ya zami maka salati tambaya wannan ya zami ya zami ya zami manzo Allah da bai bada ansa ba sai ya faɗi wannan salatu ibrahimi din qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad warham muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala ibrahim wa ala allahumma barik ala muhammad zuwa dai karshe salatu ibrahimi to wannan ita ce tambayar da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade bai bada ansa ba to shi manzon Allah rasulun mubin kun ga anan sai malam yake cewa wato lokacin da muka ji da su daɗi malam anan a ƙasa sai yake cewa Allah yana faɗin garin makka wa hiya tujba ilai samratu kulli shay rizqan min ladunna garin makka dukkan kayan marmari suna zuwa garin makka an azurta su da kayan marmari ba fa tun a yanzu ba tun a wancan lokacin makka dibi irin yanayin makka gurin zafi ba alamar dausayi amma sai ka je ka samu abin da gurin dausayin ba za ka samu ba wannan batun a wancan lokaci Allah ya bal matatu haula'i kenan na je da su daɗi ga dukiya ga zama yanda ake so ga su ƙuraishawa ka san kabila a wancan lokacin tana tasiri kamar yanzu a ce mutum ka zo da passport ko zama ɗan ƙasa na Amerika kamar haka suke fa lokacin idan duk inda ka je aka ce daga ina kake aka ce daga makka daga ina makka a a a makka eh ba kureshe ne ashe ciya ne ba kureshe ne ba kureshe ne in ma an matsa an matsa can cikin kureshawan ma akwai banu hashim kuma su kuma sun fi kureshawa din zuri'an manzan Allah kenan manzan Allah ba kureshe ne amma sannan kuma lokaci guda banu hashim ne butun ne cikkuna ne iyaye da kakanni ne amma banu hashim sun fi sauran ƙurayshawa kuma to kamar yanzu nake cewa a baka a zo kawai a ganka kawai a ce kai daga ina in kana so ka ga daraja a saudiya ɗauko musu passport passport kawai na america wallahi duk girman mutum sai ta yi tsaye ya kamata ku san da wannan duk girman mutum in ka kai mai passport na america a ga kai dan kana da passport indicating cewa kai mutumin america ne ko ba haifaffen america ne wallahi in ciniki za ka yi sai ya miƙe tsaye balle kuma wannan shefa komai girma ha'ilau ko bakin mutum ne kai yanzu ka je ka ɗauko musu za ka yi ciniki ka ɗauko dala wallahi in ka ɗauko musu dala sai sun ma guda kun san guda ko irin tasu wallahi sai sun maka to shi yasa Allah ke cewa bal matta'tu haula'i na je da su daɗi to a wancan lokacin da ake Allah yake faɗin wannan mutanen maka kamar mutanen Amerika ne a yau mutanen maka kamar mutanen Ingila ne a yau mutanen maka kamar mutanen Faransa ne a yau su ne dai powers western powers da ake magana da sauransu to amma Allah yake cewa na je da su daɗi suka ta fantama wasu suke yin abin da suke so sai da alkur'ani ya zo musu manzan Allah mai bayani ya zo musu amma kuma sai ga suna bijirewa su daga cikinsu wani abu ko mamaki shi Allah yana nuna mana cewa in Allah ya baka dama kowace iri ce to lokacin da kai imanin da sun yadda kamar yadda ake karantawa a ba cewa Allah ne ai kaga kayan daɗi wanda ya wanda ya wanda ya gwanda ko ya gwaba ko ya abarba ko ya ayaba ko ya akuya misali ko ya raƙumi ai yanda karatun wayancan suke cewa Allah ne ko khaliqu ke khaliqu kulli shay to da shikenan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ce to shikenan dama mun yadda Allah shi azurta mu da wannan jin daɗi to mun yadda da kai annabin Allah ne amma ba su yi haka ba shi yasa Allah yake cewa na ji yadda su daɗi amma kaga ba su ɗauka ba sai da alqur'ani ya zo ba su karɓa ba manzon Allah mai bayani ya zo ba su karɓa ba wasu su to ولما جاءهم الحق قالوا هذا دين وإنا به كافرون
to shikenan Allah yake cewa walamma ja'ahumul haqq lokacin da gaskiya ta zo musu shine alqur'ani alqur'ani yazo Allah ya saukar da alqur'ani sai suka ce qalu sai suka ce hadha sihrun wa inna bihi kafirun qur'anin nan sihiri ne mu kuma mun kafirce masa to sai mu duba mu ga da suka ce sihirun menene haza din haza sihirun me suke nufi qur'ani ne sihiri ko annabi muhammadu shine tambaya qur'ani suke nufi sihiri ko annabi muhammadu duka bibbin ne idan misali ni na kawo abu sai ka ce wannan abin da ka kawo dabo ne to waye yake daban kenan ko ka ce sihiri ne to shi yasa nan wannan da suka ce sihirun mubin malamai sai suka ce duk wanda ka ɗauka wannan ƙur'ani sihiri ne ai can Allah yana faɗa wa maho bai kauli sahir maho bai kauli kahin ko ba magana boka ba ne ƙur'ani ba magana mai sihiri ba ne to sai nan sai aka suka ƙara maimaitawa wannan sihiri ne me yasa suka ce ƙur'ani sihiri larabawa suna da wata ɗabi'a ta girmama mai iya magana larabawa da adabi na iya magana ko na waka domin adabi biyu ne akwai magana iya magana kamar hudu ba kenan kamar hudu ba iya magana kenan kai magana kowa hankalinsa ta rafa shi larabawa suna girmama mai wannan sannan idan da waka ne ka iya shirya waka wacce zai burge za ta burge su to abin da suke takama da shi a duniyan nan ba abin da ya kai adabi balarabe yana girmama adabinsa da Allah ya duba ya ga suna alfahari suna kuri da adabi sai manzon Allah da Allah ya aiko sai aka ce to bari a ba su bari a turo musu wata wani littafi wanda ya fi karfin su in takama kake da waka ya fi ka in kai mawaki ne qur'ani ba waka bane amma qur'ani ya fi waka idan adabi idan zube kake maka so kai magana da saja'i da da balaga da kaza da waye da waye da sauransu qur'ani duk ya wuce nan to shi yasa duk irin hikimar su qur'anin yazo fi karfin su akwai da yawa daga cikin mutane mutanen makka sahabbai wa'yanda suka karbi kalmar la ilaha illallah saboda qur'ani saboda qur'ani a wata ruwaya an ce hatta sayyidina umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta biyar ya karbi addinin musulunci lokacin da yar uwarsa kanwarsa fatima sunanta ta karbi kalmar musulunci ta shigo sai je gidanta dama manzon Allah yana addu'a Allahumma unsur hadha ad-din bi ahad al-umarayn aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ka taimaki addinin nan ɗaya daga cikin umar guda biyu domin su ne gagararru gagaraba don a garin makka jarumai ne ba su da tsoro umar bin hisham da umar dan khattab umar bin hisham kama abu jahil kenan so da da Allah ya karbi addu'an manzon Allah rannan sai je gidanta ‘yar uwarsa ce yana ji da ita, ya shiga gidan sai ya same tana karatun Kur'ani, tana karanta ɓaha, ɓaha ma an zanna alaikal ƙura'ani ta shiga, illa ta zikira talliman yaksha, tanzilan min man kalkal arda wasu sama wata ula, arhaman tana karatu, tana rera karatu. Ce ya na shigo gidanki ina so kinki, sai ta aje Kur'ani, sai ta aje ta ce sanda zuwa ɗan uwa. me ka zo yi nace na zo zumunci ne sai ce ya nake jin wannan karatu wani me yake ke karanta ya ce wannan ayoyin da aka sauko annabin mu manzon mu ne Muhammad shine nake karantawa to an ce wasu ɗan takardu ne haka wanda yake a rubuce kawai sai kokari sai zo zai kama zai abinci a a a kai baka musulunta ba kai kazanta ne saboda haka wanda kazami ne ba zai taba min ainihin wato qur'ani ba ba a taba la ya masu hujjar mutahharu ba mai taba qur'ani sai masu sarki sai sai share ta da mari kun san sayyidina umar sai sai dauke ta da mari to wannan marin sai ga koge zo ba ta yi ba sai ce i in ma ƙara mari na zaka in ma duk abin da zaka yi min abin da na faɗan haka yake to tun daga nan sayyidina umar sai ce da Allah ci gaba da karatun ke hakuri ba komai ci gaba da karatun ki ta ci gaba da karatun ta banza da shi sai ya tsaya gefe ta ɗauka ya tafi amma tsayawa yi sai ce wannan karatun wannan larabcin wallahi ba kirkirarsa aka yi ba mutum ya yi ba duk irin mawaƙan duniya masu adabi mun san su an karanta mana tarihinsu wasu mun san su sai da na umar yana daga cikin sahabbai wanda suke iya karatu da rubutu a wancan lokacin ya ce mun san su ya ce wallahi wannan ba maganar ba maganar boka ba ne wannan ba maganar sihiri ba ne wannan wallahi ta yadda aka yi akwai wani rabbil izza wanda ya kawo shi tun daga nan sai ya ji sha'awar ya je ya karbi kalma a riwaya irin da ta tafi nan take bai zame ko ina ba sai wajen annabi muhammadu ya je karbi kalmar shahada sahabbai suka yi takabbara addini ya sami abin da ake nema bayan kwana ɗaya kwana biyu a ɓoye ake addinin kaga ita ma tana karatun a ɓoye ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi alasna alal haqq addinin nan ba kan gaskiya muke ba manzon Allah ya ce kan gaskiya muke ya Umar zai ce me yasa zamu rika ɓoyewa mu fito garin Makka a rika karatu a rika duk ibadar da za mu yi duk abin da addini ya nuna mana mu yi a bayani tun daga nan aka fara wannan to mahallin shahid anan shi qur'ani wato yadda aka karanta cewa sihirin mubin da suka ce wa qalu hadha sihirun wa inna bihi kafirun sihiri ne wannan magana ce ta kafirci ba magana bace ta sun yadda hakan ne ma'ana cewa sihirin ne saboda ya fi karfin su ya wuce tunaninsu abin da ya fi ƙarfinka dama idan ka ga an ma wani abu ya fi ƙarfin abu sai ka ce wannan wannan wannan wannan wannan wata duba ce wannan wani sihiri ne wannan wani ɓaddabami ne ɗabi'a ɗan adam kenan wa inna bihi kafirun wasu daga cikin su sun karɓa wasu kuma sun tsaya akan wannan magana ɗin wa inna bihi kafirun mun kafirce masa to
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم shi kafiri duk inda ka zo nan sai ya zille nan ga ƙur'ani sun ji sun ce sihiri ne daga cikin abin da suke cewa wai wa ƙalu sai suka rika cewa laula nuzul hazal qur'an da dai an saukar da wannan qur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim akan wani mutum daga cikin manyan mutane a garin nan ko garin Madina ko garin Makka wani babban mutum a ce shi ake nufi wannan shine ake kira kalimatu haqqin da biha al-batil a zahirin kalmai kalmatu haqqin ne magana ce ta gaskiya a zahirinta amma da biha al-batil amma a ɓoye ƙarya suke yi wai da ƙur'anin nan da gaske ne daga Allah yake da sai a saukar da shi akan wani mutum ƙungar rajulin na kira ne akan na kira ne ala rajulin a samu wani gwarzon mutum babban mutum min alƙaryatai ne a cikin garuruwan nan guda biyu ko maka ko madina kenan azim wani babban mutum kamar malamai sukan ce kamar wanda ake zato a lokacin kamar walid bin al-mugira da kuma ainihin qurrat bin saqafi da kuma ko kuma wato abdullahi bin abi rabi'a haka suke suke kawowa to amma rajulin kawai na wani fassara ce ta malamai to abin da yasa ya zama kalmar wata haƙƙin uri da bi albatil kun san wannan kalmar asalinta yadda malamai suka dinga ɗauka ce ta ɗauka aka yi shifta daga imam ali lokacin da suka yi rigimar da suka yi da, da, ma'auya lokacin suka taho daga sham sai ya ɗaga da shi da jama'arsa sai ya ɗaga ƙur'ani mutanen ma'auya suka daga ƙur'ani su suka ce suna la ilaha illallah ƙur'ani suna karanta ayoyin ƙur'ani kafin a haɗu a gwafza sai sai dina ali yake cewa kalimatu haqqin urida bi al-batil wannan kalma ce abinda suke faɗin hakika haka ne amma a koyi akwai magana ƙasa to wannan kalimatu haqqin urida bi al-batil wato qaryatin wato ala rajulin min al-qaryatayn azim a ce an saukar da alƙur'ani ko manzanci akan wani babban mutum su a wajensu babban mutum mai kuɗi kamar alwale da bidin mugira a wajensu babban mutum mai ‘ya'ya a wajensu babban mutum wanda ya tara abin duniya shine babban mutum a wajensu to shine kalmatu haƙƙin din amma babban mutum ai duk a garin makka ba babban mutum na irin annabi muhammadu babu wanda ya kai shi girma su sun san haka ɗin shi ne malamai anan suke cewa wannan magana da suka faɗa a zahirinta haka ne amma su abin da suke nufi ai da da da da ba su faɗa haka ɗin batun da annabi muhammadun shi aka aiko ai da sun ɗaukai babban mutum ɗin na farko dai ba wanda ya kai shi asali da duk cikin masu magana dukkansu ba wanda ya kai manzan Allah asali fes ce nan zamin aitin farkon abin da za a karanta manzan Allah ba wanda ya kai shi asali manzan Allah ba wanda ya kai shi amana manzan Allah ba wanda ya kai shi hakuri manzan Allah ba wanda ya kai shi kamewa ya kana duk inda dattijo ya je manzan Allah ya je lokacin da ake cikin wannan abun fa masu arzikin yankin makka suka ware shi suke ce muna so mai mu'amala da kai ta kasuwanci daga cikinsu akwai sayyidatina khadija alaihi salam to mai wannan halin ai babban mutum kenan shi yasa bambancin su babban mutum a wurin su mai kuɗi mai dukiya kamar walid bin al-mughira din tunda mutum ne mai ƴaƴa mai dukiya wai da irin su aka saukarwa to sai suka manta in ban da kafirci shi wannan da aka saukar mai ya kuke da shi masu faɗin wannan magana faɗi dangin shi ne dangi ne a wasu wurare da yawa dangin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun san shi to sai Allah ke cewa alaƙar sirmi alaƙar sirmi alaƙar sirmi azin ko shikenan ko to
أهم يقدمون رحمة ربك قالوا قدمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون
da suke cewa ainihin wato a saukar da an saukar da Qur'ani akan wani mutum babba ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke raba rahama ubangijinka shine annabci nahnu qasamna bainahum ma'ishatun fil hayatid dunya Allah yake cewa ai mu muke raba rayuwar wato dukkan rayuwarsu abinda za su yi a gidan duniya mu muke rabawa ba wani yake rabawa wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din muka ɗaukaka sashen su akan sashe darajatin kowa muka bashi matsayin shi da yadda ke ba'dhum ba'dan sukhriya domin sashen mutane su dauki sashe wato abun horarwa a wata fassara din a wata fassara kuma abin izgilantarwa duk ɗaya ne wa rahmatu rabbika khairun lalle rahmu ubangijinka khairu mimma yajma'un shi yafi akan abin da suke tarawa wannan maganar cewa Allah ya faɗi wannan su su suke raba rahmar ubangijin ne ai ba su suke rabawa ba balle su ce kaza kaza kaza wannan kowa an bashi idan misali abinda ake nema a girma abinda ake nema a daraja duk duniyar musulunci ko duniyar kafirci ma idan kaga shugabanni ba kuɗi yake sa ake ba su shugabanci ba ku je na ba ku wannan assignment din har a duniyar kafirci a yau duk wanda za ku ga sun zama shugabanni asali ba wai kuɗi yasa aka ba su ba mai unguwar garinka ko hakimin garinka ko sarki asali za ga manyan mutane da dattawa na gari asali in an tara mutane lokacin tinka banzon addini sai a ga wane ne kaman mai wane ne mai magana ɗaya wane ne mai haƙuri wane ne mai gaskiya sai a ce to wane muna gani a cikin mu nan kai ne kafi mu kaza kai kafi mu kaza kai kafi mu kaza saboda haka mun naɗa ka ka zama shugaban mu haka ake ko a jahilci ma a duniyar kafirci ma shi yasa shugabanni a duniyar kafirci idan suka yi laifi aka tabbatar sun yi laifi sai su resign sai ce ni na, na, sauka daga kan mukami na saboda na, yi rauni a guri kaza ko kuma mutume na ma'aikaci na an kama shi da corruption cin hanci da rashawa to ni na sauka wannan shine ka'ida addinin duniya ma fa kenan to shi yasa nan Allah yake cewa wannan abin da suke faɗa ba su suke raba rahama Allah ba wannan Allah ya bashi daraja wannan Allah ya bashi kudi wannan Allah ya bashi kaza kaza saboda haka anan Allah cikin hikimarsa wannan kalmar liyattaqiza ba'dhum ba'dan suquriya Allah ya mun raba wato rahaman mu inji Allah mun raba ta kowa mun bashi irin rahama wani lafiya wani kudi wani mulki wani girma wani kaza wani wani karfi da ƙarfi Allah ya bashi lafiya zai iya ɗaukan ma bulo ya shiga ma da shi gida zai iya ma gini zai iya kwashe ma masai zai iya ma duk abin da kake so ka sallame shi ce nagode ranka daidai nagode alhaji to sai Allah ne yake cewa li yattaqiza ba'dhum ba'dhan sukhriya sai mala yake cewa anan Allahu li yattaqiza nan sai ce litta'ali wannan wato lamu din ta'alin ne an yi hakan ne ba don komi ba da Allah ya raba wannan rahama ma'isha kowa aka raba mai ma'isharsa irin yadda zai rayuwa wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan Allah ya tsora shi akan guri kaza domin a ɗauki mutane wato su zama musakkar shine sukuriya na farko kenan Allah ya kore maka wane wallahi duk zaman da muke anan kowa na taimakon kowa in ka zo gari kowa yana taimakon kowa shine wancan baitin da muka karanta a karatunmu na baya annasu linnasi min badawin wa hadiratin ba'dhu libarin wa lam yashuru khadamu mutane tsakanin mutane da mutane sashen su zuwa sashi dukkaninsu na ƙauye ne da na binni dukkaninsu gaba ɗaya ko da ba su sani ba to suna taimakon juna ne idan ba mutumin ƙauye ba za ka samu kaza ba idan ba mutumin binni mutumin ƙauye ba zai samu kaza ba idan ba mai arziki ba za a samu kaza ba idan ba talaka ba za a samu kaza ba yanzu misali sukuriya sai ka zo ɗan ƙarami in Allah ya baka kuɗi yanzu cikin matasan nan kowanne in Allah ya bashi dan yan naira gobe in yana da kuɗi ko nan da sati ɗaya sai kaga ya tara katti sukuriya kenan da ya tafi zaba abu mai ba'arin sukuriya Allah ya hore maka su ce a kira min suwa ne magini kana da dan wani filinka a gefe sai kaga ka tara katti mata ka kare ce sannu alhaji ina za mu ce ina son gini za a yi dama ka kawo bulanka kana tsaye wannan na ɗora bulo ana ɗora bulo burkila da laibir suna aiki kana kewaya su kai yanzu in banda Allah da hikimarsa ka isa kai wannan kuma murna yi kake yi shi su suna murna sun samu aikin yi kai kana murna ka samu wanda kana da kuɗin ka za a yi ma biya ma bukatar in ba don horewa ta Allah ba ka isa ko ka je ko masanka ya cika ba wanda zai iya ebe shi sai wanda Allah ya horewa wannan ta ce a kira min wane shi ne mai wannan aiki sai kaga ya zo da murnarsa alhaji ashe kana ka nemi mu aiki to masaina ne za a gyara mu ce to shikenan sai kaga ya kira yaransa sun zuba magani sun yi abin da za su yi kawai sai kaga lokaci guda an ɗebe an ɗebe maka nawa ake biya kaza ka girga kuɗi ka basu alhaji mun gode mun gode mun gode murna suke a wannan yinin sun samu aikin yi za zai ci da iyalin su bukatun su li yattaqiza ba'dhum ba'dhan sukhriya ke to a fassara ɗaya da malamai suka bangana cewa akwai sukhriya da kuma da kuma da kuma musakkar kenan sukhriyan akwai kuma sukuri sukuru na na izgilanci din ma liyattakiza ba'dhum li ba'dhin sukhriyan din na isgilanci Allah yayi haka ne domin wanda baya da shi zai iya yi wanda yake da shi a wanda yake da shi zai iya wanda baya da shi isgilanci sai kaga mutum yana bubbudewa yana da kuɗi ko yana da mulki ina faɗin rai ana magana ma ba sai ya gana ma ya karba ko a kira shi a waya ya kashe waya ko ya blocking number saboda me saboda yana da kuɗi ko yana da mulki ya blocking nan baka ko ya ke daga kiranka ko ka ga yana ma wani mazurai saboda me saboda yana da kuɗi ko yana da mulki to shi yasa malamai suka fasara kowanne daidai ne haka abin yake dan haka mu gode wa Allah wannan ayar jama'a tana daga cikin akwai wani ana kiransa arne ne ana kiransa Ronald Ronald mutumin Kanada ne wannan aya ita ce ta saya musulunta yana karanta transliteration na transliteration na Qur'ani ana karanta yana karantawa da fassarar wanda yake ganewa da yazo wannan ayar ya ji an ya karanta ta ya ƙara bi ya karanta ta sai ce wannan littafi shine wanda aka sauka wa balaraban nan Muhammad aka ce shi ne ice shi ne shi ne sai ce yau shekara nawa da saukarwa muhammad wannan littafi sai aka ce yau shekara wajen dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai sai ce gaskiya ne sai ce to shin makaɗin nan inda aka saukar hijaz wannan gurin da suke kira desert shin a lokacin sai tunani akwai babu jiragen ruwa babu jirgin sama babu jirgin ƙasa a wani bawan Allah ne Allah ya halitta shi a garin maka aka haife shi yake faɗin wannan maganar sai ce wallahi ya yi rantsuwa irin tashi kafin ya musulunta ya ce ba wanda zai wannan magana sai wanda ya halicci mutane ya ce ba magana shi ba ce wannan sai ce a kai ni masallaci na kusa aka ɗaukai ru aka kai shi masallaci ce a bani kalma ronald ya ce a bani kalma ya karɓi musulunci saboda kaji yadda Allah yake faɗin mutane yadda muke zaune rahamar da Allah ya bamu wannan mai arziki wannan talaka wannan tsakatsaki wannan mabukaci wannan magini wannan makeri wannan tela kowa in ba ɗaya wallahi ɗayan ba zai amfana ba wannan aka ce likita ne kai wannan a ce a kai malamin makaranta ne wannan a ce kai kaza ne kai injiniya ne kai kaza kaza ne kowanne kuma idan ba ɗayan ɗayan ba zai gaba ba shine ma'ana wannan ayat so daga wancan da suke magana cewa a sauka da babban mutum wannan magana ce Allah ya raba rayuwarsa rayuwa ga mutane kowanne Allah ya bashi rahamarsa kuma Allah anan sai ya faɗi mai nuna mana cewa duk irin abin da kake yi rahama ce kowane irin sana'a kake ko faskare kake ko wannan kwasa kashi din kake wallahi rahama ce saboda ya baka wata rahama ta lafiya wanda za ka je ka yi wannan aikin ba tare da ka cutu ba in wani ne wallahi in ya je wannan aikin ranar sai gadon asibiti ba haka bane jama'a amma shi Allah ya bashi wannan ya hore masa ga lafiya sai kaga yayi wannan aikin yau ya tashi gobe yana mika la ilaha illallah muhammadu rasulullah ina ake sai da dan dan waken na mai dan gurbiya zan je in ci idan dan waken zai je ci kenan ko ina zan samu buɗe baki mai kyau in yi in yi in yi break mai kyau saboda je na yi aiki na samu kuɗi ko iyalinsa su ga miya ta canja to wannan makarmar rahama bace Allah mun gode ya Allah ci gaba shikenan lokaci yayi to alhamdulillah dan uwa ayi hakuri mun tafi da niyyar kwana kwana ɗaya kuma aka ji wajen kwana kwana hudu da niyyar kwana ɗaya amma tafiyar da muka yi din ita ma tana da alaka da karatun nan eh tana da alaka da karatun nan an gayyace ni mun je Abuja mun yi kwana biyu kuma ina da alaka da karatu amma kan kuji na ce na je Abuja ku dauka kuɗi na samu ba kuɗi na samu tafiya ce ta almajirai insha Allah saboda haka wannan shine dai amma tafiyar da ni ya kwana daya kai gaskiya insha Allah Allah Allah ya taimake mu assalamu alaikum